بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين من ربه وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار وتمسك بنهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أوصي نفسي على خطيئة وإياكم بتقوى الله وتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين وهي وصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة حيث قال اتق الله حيثما كنت معاشر المسلمين ما زلنا مع الأخلاق الإسلامية الحميدة الطيبة اليوم نأخذ خلقا جديدا يقول الحق سبحانه وتعالى وهو حق وكلام الله حق وكتبه السماوية حق والموت حق معشر المسلمين والحياة البرزخية حق والنشور بعد الموت حق والحساب حق والميزان حق والأنبياء والرسل حق والجنة حق والنار حق قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال جل جلاله في سورة النحل وأوفوا بأهد الله إذا آهدتم وقال سبحانه وتعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا دين لا دين لمن أهد له وقال في حديث آخر والذي أخرجه الإمام أحمد كذلك وابن حبان عليهما رضوان الله تعالى من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه والحديث صححه الإمام العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ادمنوا لي من أنفسكم ستا أدمن لكم الجنة معاشر المسلمين لقاؤنا اليوم مع خلق عظيم كريم الذي كاد أن تفقده الأمة وهو الوفاء بالأهد ما هو الوفاء بالأهد وما هي ثمراته في الدنيا والآخرة وما هي الوسائل التي تعيننا على أن نكون من الذين يوفون بأهودهم وكذلك ما هي أنواع الوفاء بالأهد الوفاء بالعهد في اللغة العربية معاشر المسلمين هو ضد الغدر وهو كذلك الكمال والإتمام أما شرعا الوفاء بالعهد يعني معاشر المسلمين الالتزام أو التزام اتمام الإنسان ما اتمام الإنسان أو اتمام ما ألزم الإنسان به نفسه أو أخذ عليه أحدا فلهذا الخلق الجليل معاشر المسلمين فوائد وثمرات عديدة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا من فوائده أنه طاعة لله سبحانه وتعالى لأن التخلق بالوفاء بالعهد معاشر المسلمين أمر إلهي الله رب السماوات والأرض هو الذي أمر به في قوله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهو طاعة لنبي لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال وأوفوا وأوفوا إذا وعدتم وأوفوا إذا وعدتم ومن فوائده سبب من أسباب نيل محبة الله تعالى قال جل جلاله بلى من أوفى بأهده واتقاه فإن الله يحب المتقين ومن كذلك فوائده دليل وألامة على صحة دين الإنسان يقول عليه الصلاة والسلام لا دين لمن لا أهد له لا دين لمن لا أهد له ومن كذلك فوائده أنه وسيلة من وسائل الاستقرار والأمن وصيانة الدماء وكذلك يسبب المحافظة على حقوق الإنسان ومن كذلك فوائده في الدنيا معشر المسلمين أن الوفاء بالعهد صفة بل خلق من أخلاق المؤمنين الصادقين في إيمانهم قال سبحانه وتعالى في صدر سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وذكر من ضمن صفاتهم والذين هم لأهدهم والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون وهناك في سورة المعارج قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون إذا تخلقوا بهذا الخلق العزيز معاشر المسلمين دليل على كمال الإيمان الإنسان ومن كذلك ثمراته معاشر المسلمين أنه يسبب في الأمة الاستقرار والأمن وكذلك به يكتسب الإنسان محبة الناس وفقتهم فالذي يتخلق بالوفاء معاشر المسلمين يحبه الناس وكذلك يحترمه الناس يحترمونه ومن كذلك معاشر المسلمين صفة أو ثمرات التخلق بهذا الحب العظيم أن الذي يتخلق به معاشر المسلمين صحة وكذلك براءة على النفاق يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام علامة المنافق ثلاث علامة المنافق ثلاث فقال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان فالذي إذا يتخلق بالوفاء فبريء من النفاق معشر المسلمين هذا يدل على الإنسان المسلم أن يتخلق بهذا الخلق وهذه في الدنيا أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يؤتي الإنسان أجرا عزيما كما قال سبحانه وتعالى ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عزيما ومن كذلك فوائده في الآخرة أن الذي تخلق به فالله سبحانه وتعالى يختم له بالحسن الخاتمة ومن كذلك فوائده في القبر يعيش حياة برزخية سليمة سعيدة ومنها كذلك يدخل في جنة الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة وقال سبحانه وتعالى والذين هم لأمانات وعهدهم راعون فقال في ما ينتظرهم يوم القيامة في سورة المعارج أولئك في جنات مكرمون وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال وأولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أقول ما تسمعون وأسأل الله العزيمة رب العرش العزيم معاشر المسلمين أن يجعلني وإياكم من الذين يتخلقون بهذا الهلق العزيم الوفاء بهذا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب واعلموا معاشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ربكم أمركم بأمر عزيم بدأ بنفسه جل جلاله وثنى بملائكته وثلث بكم تشريفا لكم وتكريما قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار وتمسك بنهجه وسنته إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبالعفو تمع السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن وما درجة muna nan da cikin wasiyar annabinmu sallallahu alaihi wasallam cikin tabi'antuwa da halayen kwarai yau bi idinillahi ta'ala sai mu ɗauki wani hali wata tabi'a wata siffa da waɗansu daga cikinmu muke barinta muna gani ba komi ba ne shi ne siffa ‘yan uwana ta cika alkawali. Allahu rabu samawati wal ab ayoyi da dama ya yi bayani a cikinsu mahimmancin kula da cika alkawali da irin alkhairan da yake ɗunguzo ma mutum duniya da lahira da kuma ƙin cika, cika alkawali yana sababa ba mutum matsalar duniya da ta lahira Allah kare mu. Daga cikin cikin suratul Isra Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa aufu bil ahadi inna inna la'ahada kana mas'ula Allah ce kai masu iman ku cika alƙawulan ku da kuka ɗauka ku san da cewa alƙawali abin tambaya ne gobe kiyama haka zalika cikin suratul nahl Allah subhanahu wataala ke cewa aufu bi ahadillahi idza ahadu ku cika alƙawalin Allah in kun ɗauka haka zalika cikin suratu as-saf Allah rabbul alamin yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafa'alun ya ku masu imani me yasa kuke ganin abin da kun san ba za ku dan me kuke dauka alƙawulan da ba ku cikawa haka zalika Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara aya ta 40 juz'i na aya 40 Allah rabbul alamin yake cewa wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum kai masu imani ku cika alƙawallan da kuka dauka a wajena ni ma zan cika cika muku nawa alƙawali ya ƴan uwa masu daraja wannan kaɗan daga cikin ayoyi kenan haka zalika hadisai masu yawa sun yi bayani mahimmancin kula da alƙawali da cika shi daga ciki magana annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-imam ahmad ya fitar da shi cikin musnad din shi annabin rahama ke cewa sallallahu alaihi wasallam babu addini ga wanda bai da alƙawali bai cika alƙawali la dina liman la ahadala babu addini ga mutumin da bai cika alƙawali da haka da kaga mutum na saba alƙawali yana da rauni ga addini haka zalika wani hadisin ma na ubada bin samit Allah daɗa raida da shi hadisin da al'imamu ahmad da ibn habban dukansu Allah ubangiji ya ƙara ya ƙara musu albarka kuma ya musu rahama hadisin da al'imam al-sheikh al-albani ya saha annabin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam kai masu imani ku ɗaukan mana alƙawalin kula da abubuwa guda shidda a wajenku ni kuma na ɗaukan maku alƙawalin aljanna ya masu imani ku yi ƙoƙari ku ɗaukan mana alƙawali za ku kiyaye abubuwa guda shidda a rayuwarku ta duniya ni kuma gobe kiyama na ɗaukan maku alƙawalin shiga aljanna Allahu akbar Allahu akbar daga ciki sai ce idza sai ce wa aufu idza wa'adtum duk lokacin da kuka ɗauki alƙawali alƙawalinku da Allah alƙawali tsakaninku to ku cika don haka wannan muhalli shahid na nuna mana ya uwa masu daraja cika alƙawali hanya ce ta shiga aljanna to sai mu zo mi ake ce ma cika alƙawali a yare na larabawa kan nan wai a musulunci ma menene cika alƙawali kan nan sai mu zo mu yi bayani biskan fa'idodin cika alƙawali duniyarmu da lahira kan nan wai shi cika alƙawali iri nawa ne yayin masu daraja cika alkawali a yare na larabawa shine abin da ake cewa al'itimam cikawa wal kamalu da kamala sai suka ƙarfi kuma shine diddul gadar shine saɓanin yaudara kenan mai cika alkawali mutumin kirki amma in mutum bai cika alkawali sai ce mai yaudara ne a yare na larabawa a cikin shari'a ta musulunci abin da ake ce ma cika alkawali shine cika abin da mutum da kanshi ya azama kanshi wanda zai cika shi ne abin da ya dau alkawali da cewa zai yi to a same shi wannan alkawalin ya cika shi har yau suka ƙara cewa almuhafazatu alal misaq aw alal uhud wal misaq kannan wal amanat shine kiyaye misaq shine alkawulan tsakaninmu da Allah da mu mutane kuma kula da dukkan amanoni da muke dauka wanda abu an ce an baka amana ne ka kula da shi cika alƙawali ne kan nan da sauran abubuwa wanda muke ɗauka alwashi mu ce zabi to wannan shine ƴan uwa musulmi abinda ake ce ma cika alƙawali a musulunci cika alƙawali yana da fa'idodi masu tarin yawa duniyar mai imani da lahirar shi na farko a duniya duk wanda kullum yake kokari ya cika alƙawli tsakanin shi da Allah kuma tsakanin shi da mutane to kamar shaida da mai imani kuma kamar shaida yana da'a ga Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala shine wanda ya umarni da mu yi sallah da mu yi zakka mu je mu yi aikin haji mu yi aikin mu yi azumi shine kuma har yanzu ya ce mi mu cika alƙawlan dan haka Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawlan ku ya ku masu imani domin wa alƙawli gobe kiyama zan tambaya na biyu duk wanda ke cika alƙawalin shi ya ƴan uwa masu daraja to ya tabbatar masoyin annabi rahama ne sallallahu kuma mai riko da sunnan annabi rahama ne sallallahu alaihi wasallam domin shine yace kai masu imani ku lamunce mana abu shidda a wajen ku ni na lamunce muku gobe kiyama shiga aljanna daga ce yake ku cika alƙawalan ku in kun dauka abin fa'ida ta uku da za mu samu in muna cika alƙawari wanda zai nuni da cewa muna da kamala ga addini addinin mu ya cika domin me yasa hadisin al'imam Ahmad annabin rahama yake cewa salasan babu addini ga wanda bai cika alkawari da kaga mutum na ta saba alkawulukan shi to ka san da cewa yana da raunin addini ashe kenan mafhumul al-mukhalif in muka zamanto mun cika mafhumul al-mukhalafa in mun cika alkawulan mu to za a mu shaida da cewa mun ba kin gurgudo muna da addini haka zalika daga cikin fa'idodin da zamu samu ƴan uwa masu daraja a duniyar mu in muna cika alkawulan mu tsakaninmu da ubangijin mu mahalicinmu subhanahu wa ta'ala da ‘yan uwanmu wanda muke raye da su a duniya, to dalili ne ‘yan uwa da cewa muna da siffofin masu imani. Domin cikin suratul mu'minuna Allah ya ambaci cin nasara da tsira da masu imani za su samu. Ya ce, Ƙad aflahal mu'minuna, allazi na hun fi salatin khashi'una, sai ta ɗaya hayyazo ce, wallazi na hun li amanatihim wa ahadihim ra'un. Su ne daga cikin siffofinsu, baitin suna da khushu'i a cikin sallah to Allah ce kuma ka same su alƙawulan da suka ɗauka tsakanin su da ubangijin su subhanahu wataala da rayuwar su da gobe da mutane ba su wasa suna cikawa don haka wannan kenan fa'ida daga cikin fa'idodi da ke nuna mutum yana da mi yana da imani kuma sifa ce ta masu imani fa'ida ta hudu za mu samu ko ta biyar a duniya in mun zamanto masu cika alƙawulan mu ƴan uwa masu daraja zai zamanto an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali za a tsare jinnan mutane za a kula da haƙoƙin mutane yana daga cikin abin da ke kawo tarzoma da turnaki a cikin rayuwa da matsalolin rayuwa a cikin al'umma a sami masu al'umman nan ba su kula da alƙaula suna saba alƙaulin su to ba a samun zaman laya a wannan al'umma kuma za ka ga ana cin haƙoƙin mutane haka za a samu rashin kwanciyar hankali ashe sababi ne daga cikin asbab da ke samu samu natsuwa natsuwa da kwanciyar hankali cika alƙawallukanmu da tsakaninmu da ubangijinmu da kuma mutanen da muke rayuwa da su kan nan wata fa'idan ma duk mutumin da ke cika alƙawali a rayuwar shi to za ka ga mutane suna son shi wannan kuma abu ne wanda yake sananne in da kai mai cika alƙawali ne za ga ana baka daraja ana respectan ka ana baka daraja kuma ana son ka dami an san baka saba alƙawali baka yaudara mutumin kwarai ne kai kana cika alƙawalanka da kake ɗauka tsakaninka da mutane haka zalika haka ‘yan uwa, siffa ce da ke nuna mutum ba shi da munafici tare da shi, don haka annabi so yake cewa ayatul munafik, kenan can sai ce alama ba, alama ba, ayatul munafik zai ce salasu. Alama ta mai munafici shine annabi rahama ya ce salasan guda uku ne, daga ciki sai ce idza hadasa kadhiba in yana magana za ka gani yana ƙarya. Idza haddala kadhiba da yana magana yana ƙarya to wannan ya nuna yana da munafici amma wannan nifaqun amaliyun ne munahici ne na aiki ba na zuciya ba domin na zuciya shine babba wanda mutum zai koya son zai koya kin Allah da addinin Allah da kin manzon rahmat sasam amma ya bayyana yana son Allah da addini to wannan shine babban munahici babban munahici wanda duk wanda ya rayu da shi bai tuba ba in ya mutu zai dawama a cikin wuta amma munahici na aiki karamin munahici shine wannan anda annabin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun alama ta mai munahici guda uku ne daga cike ce in yana magana yana ƙarya na biyu shine muhalli shahid annabi rahama yace sallallahu alaihi wasallam wa idza wa'ada akhlafa in ya dauki alƙawli yana safawa dan haka duk mutumin da yana saba alƙawli to me ake cewa da su yana da alama daga cikin alamomin munahici amma ba babba ba karami amma shi ma karamin ba a san shi domin ɗaya ne daga cikin manyan manyan zunubai Allah kare ya yawa masu daraja yana cikin fa'ida da zamu samu in mun kula da da cika alƙawlanmu tsakaninmu da Ubangijinmu da kuma mutane Allahu rabbus samawati wal ard zai ba mu lada mai yawa wata aya ta san ko bisa kan bai'atul ridwan wanda akai lokacin da manzo alsam ya so barin makka ko in ce madina zai tsaya aikin umra a shekara ta shidda ko ta shidda ko ta bakwai wanda bai samu shiga ba ya dawo to wannan akwai wani abin da ake ce ma bai a turuduwan wani rejejeniya da aka yi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shi da mutanen makka nam shekara ta bakwai don haka lokacin da ya je sai aka wayi gari sun hana shi shiga garin makka don yayi umara shi kawai yayi muhulki shi ko muhulkin annaba gaskiya ne amma Allah ba wannan shekara yake ni ba shekara ta gaba kenan shekara ta takwas don haka yanzu sai ya dawo yanzu a nan daga ciki Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki alƙawalla ko in ce masu imani tare da shugaban halitta sassan sun yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci daga ciki abinda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima duk wanda ya ɗauki alƙawalin shi tsakanin shi da Allah kuma ya cika Allah zai bashi lada mai yawa malamai suka ce su ta sauka wannan aya ga bai'atu ridwan amma aya ce da ke nuna duk mutumin da ke cika alƙawli a rayuwar shi to Allah subhanahu wataala zai bashi lada mai yawa kuma za a waye gari Allah rabbul alamin ya saka mashi da aljanna gobe kiyama to dan haka wannan a takaice a duniya kenan duk wanda yake kula da cika da alƙawurtan shi tsakanin shi da Allah da kuma bayan da yake rayuwa da shi na Allah to ya san da cewa ga alkhairan da ke jiran shi a duniya kannan a ƙarshe ƴan uwana me za mu samu bayan mutuwa mu in mun zama to bayan Allah masu cika alƙawulan kansu abu na farko dai shine mutuwa mai kyau duk inda kawai musulmi yake kullum addu'a shi sa'ayi da marice na Allah mai cika da imani to yana cikin abubuwa da ke sa bawan Allah cika da imani ya zaman to bawan Allah na gari wanda yake kula da alƙaulukan shi tsakanin shi da Allah a wanda za mu gani yanzu da kuma alƙaulukan shi tsakanin da bayan Allah da yake rayuwa da su haka zalika zai samu rayuwa ingantatta kamulallen rayuwa rayuwa ta kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin kabarin shi don saboda ya yi ƙoƙari a rayuwar shi ta duniya ya kula kula da cika alƙawulkan shi da Allah da kuma bayan Allah haka gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai sa shi aljanna a wanda ya zo farkon suratul mu'minuna da Allah ya bayani biskan siffofin masu imani da ya zo ya gai daga ciki suna cika alƙawulkan su sai ya ce su ne wanda za su gadan aljanna kuma ta firdaus الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون za su dawoma a cikin aljanna firdaus wata kuma ita ce a'la aljanna duk wata aljanna babu aljannar da ta kai girma da daraja a wajen Allah irin firdaus wanda ita plafon ɗinta na al'arshi ne na Allah subhanahu wata'ala kaga kenan cika alkawali ashe hanya ce ta shiga aljanna aljanna ma jannatul firdaus Allah kai mu haka dalika a cikin suratul suratul saf Allah da yazo ko suratul ma'arij Allah da yazo ya bayani bisa kan alkhairan da zai ba masu imani da sifofinsu ya ce masu daga ciki suna cika wallazi na li amanatin wa ahdihim ra'un sai ce ula'ika fi jannatin sai ce mukramuna wanga bayan Allah masu wannan sifofi Allah ya ce cikin aljanna zan kai su a aljanna ma zan yi musu zan girmama su in darajanta su in musu mi ikram da haka wannan ke nuna ya'yan uwa masu daraja mu kula da cika alƙaulukan mu haka zalika hadisin annabin rahama wanda ubada ya kawo hadisin al-imam ahmad wanda albani ya inganta annabin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam kula mun ce mana abubuwa guda shida ku dau alƙawari a waje na kai al'ummata na za ku kulan mana da abubuwa guda shida a duniya ni ka gobe kiyama na muku alƙawalin aljanna daga kice ce wa aufu idza wa'atum ku cika alƙawla in kun dauka kina wannan dai na nuna mana a takaice hanya ce ta jin dadin duniya da lahira kuma duk mai hankali ya san da cewa mutumin da ke cika alƙawari da wanda bai cika alƙawari har abada ba ɗaya suke ba a waje wajen Allah kuma a wajen mutane kannan a ƙarshe cika alƙawali iri nawa ne a takaice iri biyu ne akwai alƙawlan mu tsakanin mu da ubangiji na mu bauta mai ba tare da shirka ba na mu ɗayantar da shi a wajen ibada na mu kula da haƙoƙin shi na mu kula da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ce mu zo mu yi na tauhidi da aqida na riko da sunna na kula da haƙoƙin shi sallah azumi zakka dukkan wannan alƙawali ne da muka ɗauko a wajen Allah subhanahu wata'ala wajibi ne har yau dai cikin haƙoƙin cikin Allah akwai abin da ake ce mai annubur nubur shine ake ta alwashi in ce ya ubangiji in iyata misali ta samu aiki ko kuma ta samu kaza ko in ɗana ya haddace alkur'ani Allah zan yi misali azumi kwana uku ko ko ya Allah in kasuwa ta ta yi kyau na ci riba kaza zan yi kaza shine ake ce ma alwashi to shi ma yana daga cikin alƙawla na Allah in ji malamai duk wanda ya ɗau wannan alƙawli sai ya cika haka zalika daga cikin cika alƙawli tsakaninmu da Allah shine biskan amanonin da da Allah ya aza kanmu wanda mun san amana ce a wajen Allah subhanahu ta'ala mu kula da su to wannan shine a takaice nau'i na farko na cika amana tsakaninmu da ubangijinmu subhanahu ta'ala kenan in mun diba ainihi mun zo duniya dan mu cika amana tsakaninmu da ubangiji subhanahu ta'ala to bangaren nabi malamai suka ce amanoni cika amanoni ko ko cika alƙawla tsakaninmu da bayan Allah daga ciki shine kasuwancin da muke mu zan cika alƙawulan mu da muke ɗauka daga ciki shine bisa kan abubuwa na amana da ake bamu na ajiya ko kuma irin na aiki misali aikin gwamnati ko kuma aiki cikin prive a waye gari mu zo a lokaci mu yi ta a lokaci in mun zo mu yi aiki me yasa domin mun dau alƙawari da cewa za mu yi aikin za a ba mu albashi kaza shi ma dole mu cika haka zalika akwai alƙawla da muke ɗaukowa na matan da muke armai nan in za a yin armin arme za a ce to ka ɗau alƙawari za ka kula da addinin ka kula da rayuwarta ka kula da kaza da kaza dukkan mu sai mu ce i mun dauka to shikenan sai a karba ashe wannan shi ma abin tambaya ne gobe kiyama da diyan mu da sauran abubuwa dai da muke yi haka zalika alƙawari bisa kan mi saye da sai da wajen awo da sikeli a wanda Allah ya yi azaba ga wasu mutane a duniya dan saboda ba cika wannan alƙawla na saye da sai da wajen awo da kuma sikeli da tiya su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam a wanda Allah subhanahu ta'ala bayani da haka a ƙarshe yan uwa masu daraja mun zo duniya don mu cika alƙaulukan kowannen mu ya ji tsoron Allah ya diba a rayuwar shi a ƙarshe ina daga cikin masu cika alƙaulukan tsakanin su da ubangiji haka zalika tsakanin da mutanen da muke rayu in haka ne alhamdulillah mu ci gaba da yi in kawo muna da da'af cewa muna da rauni mu gyara mu tuba mu cika alƙaulan mu domin Allah ya ce wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika alƙaula domin gobe kiyama Allah zai tambaye ku Allah nake roƙo da ni da ku yan uwa masu daraja ya taimaka mu mai agaza mu mu zamanto masu cika alƙaulukan su tsakanin su da ubangijin su kuma tsakanin da ba bayan Allah da suke rayuwa da su Allah gafarta mu zunubanmu Allah ka ruwa mu asiri a duniya ka ruwa mu asiri ranar mutuwa ka ruwa mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari da ke jiran mu Allah ka sa mu ta cikin aminci da kwanciyar hankali ya Allah ya ubangiji ya mai jin kai da rahama kamar mu rahama a cikin kabarin mu ka sa ibadodin da muka shi kewaye musu kare mu daga azabar kabari ya Allah ka sa ibadan mu ta hidda mu kewa a cikin kabari in mun tashi Allah ka sa mu cikin bayanka wanda za ka ba littattafansu a hannun dama haka zalika sa mu cikin wanda in an yi awon aika ya zamanto aikin sana alkhairi yarin jaye zunubansu Allah saman siradi ka aga za ka tausaya ka taimaka mu wuce mu shiga aljanna ba tare da gangarewa cikin wutar jahannama ba Allah kara mu son ka da tsoronka da riko da addininka Allah kara mu son manzon mu sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnar shi Allah kara mu son alquran da karatun shi da hadda shi da fahimta shi da aiki da shi ya Allah ka sa albarka cikin ɗemu da ɗemu musulmai ya Allah ka tsare ɗemu daga lalacewa cewa Allah ka ba su ilimin gabas zai mai albarka Allah ka sa ƴaƴanmu su amfane mu duniya mu da lahira Allah muna roƙonka wanda suka yi arme ba su da aya ka ba su ƴa masu albarka mata da jaru da ƴan mata da ba su da arme ka ba su maza masu albarka mazan ma da ba su da arme Allah ka ba su mata masu albarka Allah muna roƙonka ka yi gafara da jin kai da rahama ga iyayen da suka haife mu da ƴan uwanmu da malaman mu akwai ɗaya daga cikin mamman mu da ɗaya daga cikin ɗan uwa da ake ce marabi mata ɗaya daga cikin uwa da tara suna roƙon Allah Ubangiji ya mata rahama, Allah gafarta mata da dukkan musulman gaba ɗaya da suka su Allah masu rahama. Haka muna addu'a ga ‘yan kasuwanmu, Allah Ubangiji ya sama kasuwancin su albarka, wanda suka kare Allah ka ɗora, wanda suka durkushe Allah ka tada, wanda kasuwar su ta mutu Allah ka raya ta, Allah ka raya mu garin mu na maraɗi da aka sani da hada-hadar kasuwanci, wannan layin dogo da ke jiran mu muna roƙonka Allah ka kawo mu shi da alkhairi, ka sa hanyar bunƙasa kasuwancin maraɗi ne gaba ɗaya, Allah ka lunka mu ja mu ta maraɗi kasuwancin ta wanda ya yi wanda da muka sani ya Allah da dukkan Nijar gaba ɗaya Allah ka bunƙasa kasuwanci Allah ka tsare shugabanninmu daga sama har ƙasa Allah ka taimaka musu yi mamu adalci su tausaya mu ka ba su mashawarta na alkhairi Allah ka taimaka mu force the road da security da defense ɗinmu ya Allah kawo ƙarshen fitina da tashin hankali a ƙasar mu Allah ka kawo ƙarshen ƴan tawaye ka kawo ƙarshen ƴan boko haram ka kawo ƙarshen ƴan kidnapping Allah ka ba mu aminci da zaman lahiya Allah muna roƙonka ƴan uwa suna ci saka masa addu'a ga bukatocinsu ga ɗiyansu ga kawunansu Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar shi alkhairi Allah ka ba mu asiri duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salatikum yarhamukumullah